hukunci cewa kara daga sauti a gaban annabi kara bayyana magana kamar yadda ake bayyana ma juna yin haka yakan ba da rai kuma Allah ya wannan ayar kuma yana cewa innal ladina yunaduna ka hakika wadanda suke kiran ka min wara'i hujurati bayan dakunan matan tsohurat nisa'i sallallahu alaihi wasallam أكثرهم يوجد لا يعتنون فاسد hankali بما فعلوه cikin abin da suka aikata shi walau arabu daraja daga wasu arabu daraja da rabiya wato a mutum a yanzu zai na cikin wato wa huwa ma yuzu alayhi min al-ajr bi hayy wa huwa na wa ka anna kullu wahidun nada alfa qudratin kamar kowane mutum ɗaya yayi kira bayan ɗaki ne to mutane ne na ƙauye suka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kiran annabi da bayan gida akhruj ilaina akhruj ilaina fa inna matana zainun wa zammuna shaynu yana magana ne na mutumin da baya da hankali cewa ka fito kar ka zauna a cikin gida ba mun yabon mu fa ado ne kuma zargin mu aibi ne wajen mutum saba'in ne sun zo don su fanshi wasu wanda aka kama manzala kuma yana bacci na kailula to sai ne Allah yake cewa kai masu kiranka ta bayan gidan nan cewa fito ko fito ko ka fito ya rasulullahi ba su da hankali Allah yana cewa wala wannan sabaru da sun yi hakuri da yafi masu hatta ta kharuja ilayhim sai ka fito zuwa gare su lakana khairan lahu yafi masu wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama liman taba ga wanda ya tuba minhun da gare su ma'ana kenan idan annabi yana cikin gida saboda ba shi daraja da alfarma kar wani ya kira shi ya zauna sai ya bi dodo kulla kamar yadda wani wuri idan suna gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa son tashi Allah ya ga annabi kuma ya kosa yana son ya tashi sai ce wai za da yin tumfan shiru wala musanisin li hadisi in zalika yuzu nabi wa sahibinku nan kuma kar a kira shi yana cikin gida can kuma kar a matsa masa in an ga lokacin tashi yayi a tashi dan shi annabi yana da kunya yana bin haika yana ganin girman mutane a gabansa shi an gama bayan sallar isha annabi na son shiga gida don sahabbai sai su zauna ba su son tashi kusa da rahama shi kuma annabi ya kusa yana son tashi Allah ya ce kai in kun ci abincin ku tashi ba kar ku zauna kuna tare haka din yana cutan annabi to Allah bai da cuci annabi ba kamar yadda bai yadda a kira shi a cikin gida ba tare da ya fito ba ayat da kan shiga ya ayyuhal ladina amanu ya masu imani in ja'akum fasiqun bi nabayin idan fasiki ya zo muku da wani labari labarin kuma ba na gaskiya ba to kamin ku wani hukunci a kai fata bayyanu ku nemi bayani na wannan ayin ya sauka ne akan wani sahabi da ake ce masa walid ibn al-uqba shi ubansa makiyin manzon Allah ne ana ce mashi Uqba ibn Abi Mu'ayyid amma shi ya musulunta to dai musulunta annabi ya aike shi zuwa wasu mutane da ake ce musu Banil Mustaliki dan ya je ya karbo sadakan zakka lokacin an saukar da ayar zakka to da ya fito kami ya kai wajen nan wajen waɗannan mutane sai tuna akwai gaba tsakaninsu da su kamin zuwan musulunci kuma har ya taba kashe mutum a cikinsu amma sun sun musulunta shi ma ya musulunta to sai tsoron cewa kar ya je su kama shi su kashe da ya ga haka maimakon ya gaya wa annabi gaskiya sai dawo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na zo wajen su sun hana ni zakka sun ma ce ayan ba gaskiya bane sun yadda sun ki su karba saura kaɗan ma su kashe ni annabi ya ce haka suka yi haka suka yi eh ce to in ko haka suka yi kuwa za a yake su annabi yana tanadin ya je yake su sai suka ji labari sai suka zo da sadakan suka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullahi mu dai ba wanda muka gani ba mu kuma ce mu karbi aya ba abin da ka zo nema kuma gashi ya rasulullahi zakan gata annabi ya ce me yasa haka suka ce an mu ne mu kowa ba sai ya kira shi ya ce kai me yasa kai wannan aiki sai ya ce ya rasulullahi na ji tsoro ne son zuciya ne kawai kar in je wajen su kashe ni shi sa na zo ne maka wannan ƙarya sai annan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in ja'akum fasikun Allah ya kira shi fasiki fatabayyanu ku nemi bayani fasikun bina bayyin khabarin labari fatabayyanu ku nemi bayanin sirkahu gaskiyarsa min kazibihi daga ƙaryarsa wa fi qira'atin fatasabbitu min as-sabat an tusibu qauman dan tsoron karku auka ma mutane maqul law ahshad zalika bijahalatin da jahilci hal min albayli ay jahilin fatusbihu waye gari ku zamo nadimina kuna nadama alama fa'altum bisa abinda kuka aikata min alkhadai na kuskure bil qawmi da mutane wa arsala sallallahu alaihi wasallam ilaihim ba'da awdihim bayan sun koma gida annabi don ya san gaskiyansu sai ya koma ila bayan sun koma garin su ya aiki Khalid ya ce Khalid je ka ka je ka binciko ya labarin su ya mai ga da ya dawo ya ce ya rasulullah ban ga komi ba sai alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da wancan nan kace wancan dai ya tabbata yayi ƙarya to shi wannan walid din da daga da annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya ba shi haushi ya kore shi wajen shi ma daga madina amma bai fita musulunci ba da ya kore shi to da yake dan uwan sayyidina usman ne mahaifiyarsu daya da sayyidina usman radiyallahu anhu to yana cikin hilafarsa sai ya dawo da shi da ya dawo da shi madina sai ba shi sarauta a wani gari daga cikin garuruwan musulunci da ya je da yake ɗabi'a tuna Allah ya kira shi fasiki sai ya aikin fasikanci da daddare sai ya sha giya a koye ba a ganewa to wata rana ya sha giya da daddare har asuba giyan ba ta sake shi ba sai ya zo sallan asubahi da ya sallan asubahi maimakon raka biyu sai ya hudu da ya hudu sai waiwa ya ce in gungun hama an kara mu saboda mai Allah ya kira shi fasiku fasiku yana cikin mayansa in gungun dama an kara mu to an ce shi ne walidin abdul maliki dan marwan dan walid wannan ne to Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabi amma har yau maganan tana aiki in an kawo maka wani labari wani na kaza wani na kaza fata bayyano fata bayyano ka nemi bayani ya gaskiyar magana yake Allah ce an tusibu kawman kaga bai magana da annabi ba masu imani duka in fasiki ya kawo muku labari ku nemi bayanin magana kar ku fada mutane fitin duwa bayan abin halaji masu yi alama fa'antun nadimu wa alamu ku sani واعلموا أن فيكم رسول الله لربيكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا كسني أن فيكم رسول الله أشكنكم أكوي منزل الله فلا تقول البائل كركو فدي abin da yake barna fa inna Allah yukhbiruhu Allah ya zai bashi labari da in ba don annabi ne ba ya amince da wannan sahabi nasa har ya aike shi zuwa wajen waɗannan kamin su an kara sai a fada musu kawai a yake su to da Allah ya gashi Allah ya ba annabi labari cewa wannan magana nasa gaskiya ƙarya ne law idaykum da annabi yana bin ku fi kasirin a cikin yawanci min al'amri daga al'amari alladhi tukhbiruna bihi wanda kuke bada labari da shi labarin kuma ya saba ala khilafil waqi ya saba da abin da ya auku fa yatarattabu ala zalika muftalahu sai jerantu abun akan wancanan kan muftalahu abin hukuntawansa la'anintum la'asimtum da kun dau zunubi duna ismin ba ta dunahu ba annabi ba dan annabi koda ya kai yaki wannan wurin ba zai dau zunubi ba ku din ne za ku dauki zunubi don kuka yi sababi ولكن الله حبب إليكم الإيمان أما ألا يساسن إيماني أتكين زوجيركم وزينه يقوى تشاسنه بقلوبكم أتكين زوجيركم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان يساكن كافرتي أتكينكم da fasikanci da sabon Allah istidraku min haisul ma'ana dunan lab li'anna man hubba ilayhi al-iman duk wanda imani aka so da shi gayar sifatu sifatu ba ta kaddama wato abinda mai tafsiri yake cewa wancan mutum da ya an kira shi fasiki kuma a nan Allah yana cewa ku sani in kun gaya wa annabi abin da ba gaskiya ba to Allah zai gaya masa kuma Allah ya gaya masa za ku ɗau zunubi amma Allah ya sa son imani a cikin zuciyanku ya ƙawata shi to ai shi wancan kuma an kira shi fasiki ko wakar ra'ayi kana to wannan ana maganar umumin mu'mine ne ulaika hum aibi iltifatu an al-khitab wadanda Allah ya sa zuciyansu ya ƙawata mata imani ya sa din kafirci humur rashidun tuni shiriyyu as-sabituna masu tabbata ala dinihim bisa addinin su fadlan min Allah falala daga Allah mazdarun mansubun bi lil muqaddar ay aflal bal min Allah falala daga Allah wa ni'matin da ni'ima kuma daga Allah wa ni'matin da ni'ima daga Allah na wallahu alimun Allah masani ne bihim da su hakimun gwani fi ni'amihi a cikin ni'imtarwansa
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إليهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصله بينهما باللعب وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إذا ينكي بيونك اسكين مؤمنين اقتتلوا سكي فدا نعم الآية نزلت آية نيتا سوكا تكين قلية هي النبي صلى الله عليه وسلم النبي ركب همارا يا هوجاكي ومر يذوذي وشي على ابن أبي bisa wani shugaban munafikan da ake ce masa Abdullahi ibn Ubay fa balal himaru sai jakin annabi yayi fitsari fasar da ibn ubayyan an fa ibn ubayyan nan sai toshe hancinsa sai ibn rawaha ta yace wallahi la bawlu himarihi adaburi hamim miskika wallahi bawalin jakin annabi ya fi kanshin turaren almiskinka fa kana baina qaumayhi ma darbun bil aidi wan ni'al wato annabi ya fita kamar yadda usama ibn zaid yayi ruwayan hadisin annabi ya hau jaki an samu shi shimfida akai yana tafiya ya je anguwan banu sa'ad ibn ubada ya je gaida sa'ad ibn abi ubada ibn al-harith lokacin da aka gama yakin badar ya ji ciwo ne an dawo gida annabi je ya gaishe shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce sai zo majalisin shugaban munafikai abdullahi ibn ubay ibn sallul a majalisansa lokacin an ce bai musulunta ba a majalisar sai samu mutane a gaure akwai musulmai akwai mushrikai masu koton gumaka akwai yahudawa to cikin musulman da suke wurin akwai abdullahi da ruwaha da annabi sallallahu alaihi zo majalisar to kuran dabban da ajakin da yake tayarwa sai annabi sallallahu alaihi ya tsaya sai jakin yayi fitsari a wajen sai abdullahi bin ubay sai jawo mayafi ya rufe ya rufe hancinsa ya ce kar ku sa mana kura mana kar ka sa mana kura sai manzala sallallahu alaihi sauka ya kira su zuwa ga Allah ya karanta musu alqur'ani sai abdullahi bin ubay bin ya ce kai wannan mutum wannan abin da kake faɗa wallahi ba abu mafi kyau kamar yadda kake faɗa amma in kana da gaskiya ba in da gaskiya kake yi kar ka cuce mu a cikin majalisar mu ko ma zuwa ga anguwanku ni majalisa na ba a karanta irin wannan wanda ya zo wajenka ka gaya masa wanda kuma mai zo wajen gaba ina ruwanka da shi to abdullahi bin abin rawaha shi kenan sai ji haushi sai ce ya rasulullah mu ka zo majalisar mu muna son irin wannan mu muna so to shi kenan sai fada ya tashi wannan ya daki wannan wannan ya duki wannan a ciki akwai masu goyon bayan wannan akwai masu goyon bayan wannan to shine Allah subhanahu wataala yake cewa to idan irin haka ya faru fa in da'ifata min mu'minat taslu فأصلحوا بينهما جميع نظرا إلى المعنى لأن كل دائفة جماعة وقرئ اقتلتا فأصلحوا كسروا بينهما تكاننس فإن بغت جوديهما على الأخرى إذن تيدك تكين دائفا قد جوتيما تيتأدى وقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله ku yaƙi waɗannan da ta yi zalincin nan har ta komo zuwa umarnin Allah alaƙi na gaskiya fahim fa'ad idan ta komo fa aslihu ku yi sulhu bainahuma tsakaninsu bil adli da adalci wa aqsidu ku adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci ya ayyuhal ladina innamal mu'minuna shuba iyaka mu'minai yan uwa ne fi dini a cikin addini fa aslihu baina ahwaikum ku gyara tsakanin yan uwanku ma'ana ku yi sulhu idza tanaza'a in sun yi jayayya kullum Allah yana cewa sulhu khair wa sulhu khair sulhu yana da alkhairi idan mu'mini suka yi fada ai sulhu tsakanin su wa quriya akhwatukum bil fawqaniyati wa taqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum ko ku turhamuna ajikanku
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أتى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أتى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
ya ayyuhal ladina amanu ya wadannan ku ba da gaskiya da Allah al'aya al'ayatu nazalat fi wafdi tamim ayan ta sauka ne a cikin waɗansu mutane da suka zo daga banu tamim hina saharu lokacin da suka yi izgili daga fakiran musulmai kaman ammar da suhaib wa sukuriyatu abinda ake cewa sukuriya az-izra wal ihtiqar ganin kaskanci da walakantarwa la ya sarƙaunin min ƙaumin kada waɗansu mazaje su yi ma waɗansu mazaje izgili mutum kaman ka dubi ɗan uwanka ka ce ai na fi ka ai na fi ka kai wane ne Allah ce karku yi haka wala nisa'un min nisa'in ko ko a'a mata su yi ma ƴan uwansu izgili a sai an ya kunna min nisa'in daga wasu mata a sai an ya kunna khairan minhum yayi kusa su zamo sun fi alkhairi fiye da su wannan ayan shi kuma ya sauka ne akan su banu tamim din da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san cewa annabi yana da fakirai da ake ce musu ashabu suffa su wajen mutum 70 ne suna zama kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da datti ba su da abinci ba su da komai sai dai su ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to suka zo sai suna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalla in mun zo ka dinga nisan ta waɗannan mutanen waɗannan mutanen da ba su tsafta ba su da kaza ba su ga Allah ce a kar a haka a wani ruwayan kuma da aka ce wala nisa'un min nisa'i sha'anin mata sayyidatuna Aisha radiyallahu anha da sayyidatuna Hafsa Safiya radiyallahu anha Safiyan nan da aka ce Annabi ya samu ta a yakin Haibar wata rana suna magana da ita Aisha sai suka yi husuma irin na kishi sai ta ce ma Aisha ba sai Aisha ta ce mata ba yahudiya kawai ba yahudiya sai ta bace da kuka ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi aisha ta ce mun ya yahudiyatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ke ba ba yahudiya bane ke yar haruna annabin Allah ne amminki dan uwan babanki Musa annabin Allah mijinki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me za ga miki kuma ke ma yar annabawa to mijinki annabi aba za a gaya miki wannan ba to shine Allah ce wala nisa'un min nisa'in kar mata su yi ma juna izgili wato haka nan dai har mutane mu'minai ma kada wani ya yi ma wani izgili ka ce wai na bi ka ko na bi kaza na bi kaza a sai an yakun na khairan minhu ya yi kusa zamo mafi alkhairi daga cikin su domin shi Allah ba can rigan ka yake duba ba za mu je nan gaba inda wane ne mai girma wajen Allah yadda muke ɗauka wani mai girma manyan ƙasa su ne ko ko wajen Allah su ba su wani a sai ya kuna khairan minhu wa min hunna wala talmizu anfusakum karku aibata kanunku ay la ta'ibu fata'a wa tu'abu ay la ya'ib ba'dukum ba'dan anan kaga aya yana nuna cewa musulmi kar ya aibata dan uwansa musulmi sai Allah ya ce kar ku aibata kanku mana in ka dubi dan uwanka musulmi ka aibata shi kanka ka aibata kanka ka aibata shi Allah ya ce kar ku aibata bai ce junan ku ba kar ku aibata kanku da kanku domin annabi ya ce almu'minuna kal jasadil wahidi idza ishtaka ulun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wal alam to naka idan duk abin da ya samu mu'mini ya samu dukkan mu'mini dan uwansa in ka aibata mu'mini ka aibata dukkan mu'mini to shine Allah ya ce kar wani aibata kansa wala tanabazu bil alqab kar ku dinga juban juna da lakabin da ba ba kwa so la yad'u ba'dukum ba'dan kar sashin ku ya kira sashi bi lakabin da lakabi ya karahu da yake kinsa wa minhu yana daga cikin abin ki ka ce mutum fasiki ya kafiru to kaga mus- wannan Allah ne ke hanin cewa kar a jefa mutane da lakabi yau din nan sai a waye gari mutum musulmi mai sallah ka ce da shi fasiki ko ka ce da shi kafiri bayan annabi ya ce man qali li akhihi al muslimi ya kafiru bakad ba biha ahaduhuma duk wanda ya ce ma dan uwansa musulmi kafiri ɗayan su ya kafirta to anan Allah yana hanin ma magana ma mara kyau balle ka ce ka fitar da mutum a musulunci alhali mutumin nan malami ne ma mas- mas- mai ilimi ne mai tsoron Allah ne mai istighfari ne mai zikiri ne Allah ce bisa ismul fuso yayi muni suna na fasikanci ay mazkur min as-sukhul na iskili wallam da kimcin da ake ma wani wata nabuzi da jeban juna da laqabi ba da imani bayan imani badalin mi ismin li ifadati annahu fiskun wato don a bada idan cewa yin haka fasikanci ne li takarruhi aratan wa man lam yatub wanda bai tuba ba min zalika daga wancanan ka فأولئك وأنجانا فأولئك وأنجانك هم الظالمون سوني الظالمين نعم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يتكبر بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيماني اجتنبوا كثيرا من الظن kun zanci yawanci daga zace-zace inna ba'ala zanni hakika sashin zato ismun zunubi ne mu'simun mai sa zunubi ne wa huwa kasar kasirun yana da yawa ka zanni su'i kamar mummunan zato bi ahli alkhair da ma'abota alkhair min almu'minin daga mu'minai wa hum kasirun bi khilafihi sabanin mummunan zato bil fusaqi da fasikai minhum daga cikin su bala isma fihi fi nawa a cikin misalin ma ya zaro abin da yake bayyana minhum a cikinsu ma'ana anan subhanahu wata'ala ya hana ya hana aike mummunan zato ga dukkan mutane dan uwanka musulmi har annabi na cewa khaslatani laysa fawqahuma shay'un min alkhairi husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah khaslatani laysa fawqahuma shay'un min alsharri su'u zanni billahi wa su'u zanni bi ibadillah ɗabi'a biyu ba abin da ya fi su alkhairi kyakkyawan zato tsakanin bawa da Allah duk inda ka kai da laifinka ka ce Allah rahamanka ya fi laifina Allah ya gafarta mini Allah ya gafarta mini kai kyakkyawan zato da bayin Allah baki ɗaya kada mummunan zato da su musamman ma in akwai alaman alkhairi tare da su kana ce maka wani mai ibadan nan bayi da kirki kaza a'a kai kyakkyawan zato a misali da za ka ɗauka dukkan mutane dukkan mai sallah mutumin kirki ne ai ba haka ɗin ne ba amma ai ba ka yi laifi ba kamar yadda in ka ɗauka dukkan su masu laifi ne ai ka yi laifi ya gaya maka to haka nan ɗabi'a biyu babu wani abu da ya fi su sharri mummunan zato tsakanin bawa da Allah mummunan zato tsakanin bayin Allah wato bayin Allah ka ɗaukake su ka yi masu kyakkyawan zato sannan Allah ce wala tajassasu kar ku yi bincike tattabi'u auratil muslimin kar ku bibiyi al'auran musulmai kamar yadda yake faruwa yanzu wani ina yake samun au kaza ne wani me yake kaza ne wani me yake kaza Allah ya hana kar ka bibiyi al'auran musulmai da aibobin su bil bahsi da bincike a na gabaninta in baka ji labari ba me yake kai ka bincika ne wala yaktab ba'dukum ba'dan kar ɗayan ku yayi da wani la yadhkuruhu bi shay'in yakrahu kari ambace shi da wani abu da yake ki wa in kana fi koda ya zamo a cikin sa wata rana wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gajera ne sai da ta wuce sai Aisha ta ce kai wannan mata akwai gajar da annabi ya ce kin yi giwa kin yi giwa sai Abdullahi gajera ne ce to me yasa miki bara a gaban ta na'am Allah to giba kenan ba ya da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana idan zai je yaƙi yakan ɗibi wasu mutane fakirai zai haɗa su da masu wadata guda biyu sai ce to kuje kai kai dinga musu hidima kana dafa musu abinci kana samu kana ci sai hada da salman al-farisi salman al-farisi sai hada da wasu mawadata guda biyu to da aka jera nan sai shi ya yi bacci kamin su dawo bai dafa abincin ba har ya dawo suka dawo da suka dawo suka samu bai dafa abincin ba ya aka yi ce wallahi ido na ya rinjaye na yi bacci ka yi bacci mu ma ya zamu yi kenan yanzu kai dai sai dai ka je wajen manzon Allah in akwai sauran abinci ka samu ka ci ya zai ce ya rasulallah su wani sun ce ba abinci sai in zo wajen ka ko zan samu abinci sai na sallah ya ce ka je wajen usama usama duk zai ne shi ke ajiye abinci manzan allah da ya je wajen annabi annabi ya ce annabi ya ce inda sauran abinci gaba ne ya ce ai ya kare ya ce je ka wajen wani ya ce ya kare kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ko usama ce yau wani irin hali ka shiga ne ko ina an ci abinci ya kare to da suka tafi sai wasu suna giba suna magana ah usama to an ce ba wani abinci annabi fa yace ba shi abinci yaki wani kuma kaza kaza shi kuma ya kasa tsaya ci abinci annabi sai ya zo yana ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sun gama kenan sai suka zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce kai na gama nama a bakin ku ba na ga nama a bakin ku suka ce ya zo ai ba mu ci nama ba yace a kun ci naman mutane kun ci nama kun yi da wani ya rasulullahi to a nema mana gafara gaskiya mun yi gaskiya mun yi to shine Allah yake cewa wala yaktab ba'dukum ba'alan kar ɗayan ku ya giban ɗaya ɗaya daga cikin ku misali abinda duk yake giba abinda ba za ka iya faɗa a gaban mutum yana nan ba abinda ba za ka iya faɗa a gaban mutum ba ka giban yan ko za ka iya faɗa a gaban sa ba giba bane to Allah ya ce fakarin na ayyubu ana tambayan ku ayyubu an ya kula lahama akhihi maitan yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwansa yana matacce bi tahbibi wa tashdidi maitan ko maitan ai la ya sunu bihi suka ce la fakaritu muhu kuka kishi to fakiti ya buhu fi hayatihi ai giban mutum ai radan mutum a lokacin da yana da rai kamar ai giban sa ne lokacin da ya mutu gashi kun ce ba ku san cin naman sa ba da mati wa qalu alaikum sani fakaritu mu wa taqullaha ku ji tsoron Allah عقابه عقوبا الله بالاكتياب اشكين جيبا بان تتوبوا كتوبا منه دغريشي ان الله الله تواب من يوان كربان توباني قابل توبة العابدين رحيم من رحمة نعم بهم رسول
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم يا أيها الناس يا قوم inna khalaqnakum mun halice ku min zakarin wa unsa dukkan ku an halice ku tsakanin namiji ne da mace asalin ku adamu da hawa waja'alnakum muka sanya ku shu'uban rassa jam'u shibin bi fati shini huwa a'la tabaqatin nasab wa qaba'ila muka maida ku kabilu kabilu wa hiya duna sha'ib wa ba'da bayan ta al'ama'ir wato imara wato gidan wani sun malbaɗunu sannan ake cikin wani wato ɗan sasan su wani sun malafas sun malfasa'il sannan muka yi ku cinya cinya muka rarraba ku wamina misali wa misalinsa huzaimatu larabawa ne shi huzaima shi ubure shi ne na kinana kinanatu kuma kabila ne na ƙoreshiyawa imaratun bi kasrin ini imaratu qusayy banu ya'yan gidan bani hashim fakhazul abbas reshen abbas fasilu wato wanda suka yanku gaban sa Allah yake to haka muka yi ku amma abin da yasa muka yi ku li ta'arafu dan kusan juna ne Allah ya ga dama yayi mu duk fuska daya ya za mu yi mu gane juna Allah ya ga dama yayi mu duk farare ba za mu gane juna ba ya ga dama yayi mu duk gajeru Allah ce nayi ku rassa rassa da kabilu kabilu don kusan juna ne lali tafakharu ba don ku yi fahari ba bi uluwin nasabi da cewa na aini gidanmu ya fi naka na fi ku ko dangantakanmu ya fi namu kamar balarabe ya ce ai na fi ba ajamin bahaushe ya ce ai duk wanda ba bahaushe ba ba gwari ne allah ya ce ba ruwana da wannan wa inna malfaru fahari bi takawa da tsoron allah ne inna akramakum hakika mafi girman ku a wajen allah agun allah ba ba agun ku ba atqakum wanda yafi ku tsoron Allah inna allaha bikum khabir Allah masani ne bikun da kun ba wadi nukun da badinin ku kamar yadda an ce annabi Isa alaihi salam an tambaye shi dangantakan wani da dangantakan wani wanne yafi sai da bi curin kasa guda biyu ya dunkula ya ce ku gaya min da wannan da wannan wanne yafi wannan curin kasan da wannan curin kasa wanne yafi ya ce ai ba wanda bi ya ce to ai dukan ku kasa ne min haka daga na kuma fiya nau'i duk wa min ana duk ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum min adama wa adam min turab ashe ba wani karamci ba wani mai girma sai da sai da tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbakum wahidun wa inna aba'akum wahidun ala la falala li arabiyyin ala li ajamiyyin wala li aswad ala ahmar illa bi taqwa khairukum inda Allah yadgakum ai a wajen Allah ubangijin ku ɗaya ne baban ku ɗaya ne ba wani falala ga balarabe akan ba'aji mai ko baki bisa ja sai da tsoron Allah wanda ya fi kowa a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah shi sa annabi ya fi kowa da aka tambaye shi ya rasulallahi inna wane ne karimi ana neman ka gaya mana wanda ya fi kowa karamci wanda ya fi kowa karamci a cikin halittan Allah to annabi ne amma saboda tawali'u irin nasa ba zai ce ni ne ba sai ce a in kuna neman girma ku je ku nemi ga wani babbajen mai girma karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karimin yusufu ibnu yaquba ibnu ishaqa ibnu ibrahima nabiyyun ibnu nabiyyun ibnu nabiyyun ibnu nabiyyun ana neman girma kan aikin ake yusufu annabi dan yaquba annabi dan ishaqa annabi dan ibrahim annabi shi jikan annaba kakanninsa annaba har gudu ai aka ce ya rasu aha wane ne dai mafi girma su cewa shi kuke cewa to ana akaram waladi adama ana akaram waladi adama wala fahara ni ne mafi girma daga cikin yan adam wala fahara ba fani an ce da za a tara lokacin da aka wanke zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ai mala'iku ciya suka ya auna shi da mutum goma al'ummansa imaninsa ya rinjaya aka auna shi da dubu ya rinjaya aka auna shi da ɗari ya rinjaya da dubu ya rinjaya suka ce ku bar shi da za a auna shi da al'ummansa duka imanin shi sai ya rinjaye nasu to Allah ya ce atkakum manzon Allah ke inna akramakum indallahi atkakum a fari in mutum zai fari yayi takawa yayi fari da tsoron Allah ba fari ni dan wani ba dan wani dan wani an ce wata rana wani ya zo gaban wani annabi cikin bani isra'ila ya ce ni ne dan wani babana wani kakana wani sai da ya lissafa ɗari ya ce duk ni yan gidan girma ne allah ce a gaya mashi dukkan su yan wutan ne shine cikon na ɗaya ashe babu fahari da shugabanci fahari ana yi da ubudiyya ne ya ba kai da na ya yan adam allah manzo allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama allah zai kira sai ce dalama takallamtum wa sakattum a duniya kuna ta maganganu na ya shiru to yau ne zan yi magana ko ko ko shiru kowa yana ɗaukaka dangantakan zai ce ni ɗan wani ɗan wani ɗan wani kun ka ajiye nawa ai inna akramakum inda Allah ya atkakum a waje na kun manta da wannan kuka ki sai dai ku ce ni ne wani dan wani dan wani har maruƙe ce mai kakawa ne mai uba wani mai wani kaza mai wani kaza to Allah ya ce ni yau din nan zan aje na kun daga nawa sai ce ina mutane na aina rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar me nace maku liyajiyahumullahu asna ma amilu wa zidum min fadlihi walla ku tashi ku shiga aljanna kun ga irin nawa dangantaka sai ce ina waɗanda suke cewa tattun da ba junubun wa anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa dama inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin ina wanda ba su bacci da daddare suka nisanci shimfidan su me yasa ba sa bacci don tsoro da kwaɗayin a waje ku tashi ku shiga aljanna yace to ni nawa dangantakan kenan ba za a ce ina mai mulki wani ina mai wani ba ina yana ce yana fama da kaya to inda za a gane girma dai na Allah ne kamar shi ba ne shi a wajen Allah mai tsoron Allah an ce a Khurasan akwai wani sharifi yana daga cikin dangogin sai na Ali wato jikokin sai na Ali shi kuma sai Allah ya shi ba mutumin kirki ba ya sha giya ya sha mai amma kowa ya san sharibi ne sai aka samu kuma wani bawa bakin irin kanshi kamar dinya saboda baki amma kuma kullum bautan Allah yake yi yana ma mai gidansa aiki ya yi ya kuma koma ya kwana sallah mai gidan ya yanta shi da ya yanta sai zama babban mutum har ana zuwa ziyararsa in ya fito sai a zo ana tare shi ana son ganin shi kuma makocin wannan mutumi ne fa makocin wannan sharifin ne amma gashi bakin irin gashi kuma wannan jazur gashi wannan ga kowa ya uban shi ma ho wancan kuma kakannin shi manzo Allah to ranar sharifin sai ji haushi ya fito an kewaye ana neman albarka ce ku ba ni wuri zan magana da wancan ba ni wuri zan magana da wancan aka tattare yace ku bashi yazo ya tura mutane yazo sai ya kama yace banza a banza waye ubanka baki bawa ba dan kuwa ba ana girmama ka gani dikan manzon Allah an banni ba a girmama ni mutanen banza ba ku sami zai ce a yi hakuri, yi hakuri, yi hakuri. gaskiya ni baki ne ni kuma bawa ne babana ba kowa ba ne kai ko balarabe ne sharifi ne jika annabi ne amma abin da ya faru ni da nake baki sai na ɗauki ɗabi'an babanka da kakanka da na yi sai na zama fari sai mutane suna ganin kaman kakanka shine kakana kai ko sai ka ɗibi ɗabi'an kakana baki bawa mummuna sai ka zama baki kamana sai mutane suna ganin kaman kakana ne kakanka abin da ya faru kenan to ashe kenan babu wani daraja a gun Allah a gun Allah dai sai dai mai tsoron Allah na'am sai ce mai lita arabu wannan kan kun Allah tukum qalat al arabu nafanu min bani asad wadansu jama'a ne daga bani asad amanna mun ba da gaskiya sadakna bi qulubina qul law kace masu lan tuminu ba ku ba da gaskiya ba walakin qulu aslamna ku ce dai mun mika wuya in kanna zahiran walan malam yarmin imani yayin da imani bai shiga fi qulubikum a cikin zuciyanku ba ila al'ana zuwa yanzu lakinnahu yatawaqqaw amma ana sauraro wa in tuti'u Allah idan kuka bi Allah wa rasulahu da manzon Allah bil imani wa gairi da imani da waninsa la yalitkum min a'malikum shay'an Allah ba zai tauye maku ba bil hamzi wa tarkihi wa ibdalihi alifan la yalitkum min amalikum daga ayyukan ku amin sawabiha shay'an wa na'am inna allaha alla gafurun mai gafara ne lil mu'minin rahimun mai rahama bihim basu innamal mu'minun إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ولتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم إنما المؤمنون إياك مؤمني الصادقون في إيمانهم ما سجدت في إيمان كما سري به بعد الذين آمنوا بالله ولن سكبار كسياد الله ورسوله لمن ثم لم يرتابوا سنن بس شكا بأشكي إيماني وجاهدوا سكي جهادي بأموالهم لدوكيو ينسو وأنفسهم دكانوا في سبيل الله فجهادهم جهاد da suke zuwa yuzhiru shirka imanin shi ke bayyanar da gaskiyar imanin su ulaika wadancanan ka hum sadiqun sune masu gaskiya fi imani a cikin imanin su la man qalu ba wanda suka ce amanna wa lam yujad minhum ba a samu komi da gare su ba gaida islam sai dai musulunci a ce kaga nan musulunci da imani akwai bambanci musulmi da mumini kaga can sun ce amanu ne Allah ya ce a kulu aslamna kun dai mika wuya kun mika wuya kuna bi ba za ku kira kanku masu imani ba masu imani wanda suka bada gaskiya da manzon Allah kuma ba su a shakka suka je jihadi da ima da dukiyarsu da kanansu to kaga imanin nan imani da Allah daya yana gaban musulunci dukkan mumini musulmi ne dukkan ba dukkan musulmi ne mumini ba ba dukkan musulmi ne mumini ba amma dukkan mumini musulmi ne hakanan kuma dukkan musulmi mumini ne musulmi ba dukkan mumini ne musulmi ba to kaga in kana imani anta abdullahi ka annaka tarahu ihsani kenan ko ko a ka imani da kaddara khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi imani kenan imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da taban zama imani da kaza da kaza da Allah ya bara guda shirin din nan to kaga ashe kenan da yawa imani akwai rauni ka samu Allah ka rasa Allah shine imani da kadari khairihi wa sharrihi yau ka ganka a cikin wahala Allah ne ya kai ni gobe ka ganka a cikin dadi Allah ne ya kai ni ya ga dama fitta ni Allah ka yayi Allah ka yayi ka samu abu Allah ne ya bani ka rasa abu Allah ne ya bani wannan shine ake ce maya imani to shi za kullum Allah in zai magana da masu imani yake magana ka taba jin alkurani ya ce ya ayyuhal ladina aslamu a a ba sai magana da su bane ya ayyuhal ladina amanu amma su ka yan ka kai musu ni sai Allah ya ce ai muna tare da kai ne kai inna allaha ma'al ladina taqaw wallazi na musulmi kai ka zama muna tare kullum in ka zama musulmi amma in kana mumini to in zan kira kai ya kamata in kira magana da kai ba ya kowa yi ba misalin sa kamar mai mulki ne in ya zo in an taro abinda zai ce sai ya fara duban masu mukami tukunna inda minista ne in shugaban kasa ce ya ko ministoci ya ko yan majalisa ya ko gwamnoni shikenan sai ce da sauran ko ko maimakon darajar wanda suka yi sai kama sunansu a wurin su zai kama ministoci yan majalisa gwamnoni sarakuna shikenan sauran ba su isa ba ko dan majalisar jiha bai isa shugaban kasa ya kira shi ba zai ce da sauran duk sauran ne wata tarkace ne sallah ma yanda kira zai ce ya ayyuhal ladina amanu musulman ma mana shiri baka isa ba to kai maza ka kai inda Allah zai kira ka ya ayyuhal ladina amanu ya to na me zaka sami imani ala bi zikrillah tatma'innul qulub baka zamuwa mai imani baka rike zikiri ba baka zamuwa mai imani baka zama tare in kana so ka zama musulmi to ka zama tare da Allah kenan inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum musluna dan haka kullum sarki ake so musulmi ya zamo kar ya zauna yana musulmi misalin musulmi da Allah kama abu ne dan kasuwa ne da kayan kasuwanci me yasa kake sallah musulmi ce ko Allah ya ce in ban yi sallah ba zai sa ni wuta to ashe in ba sa ka wuta ba za ka yi ba kenan ko Allah yana da aljanna ina kwaɗayin aljanna a ashe in ba don aljanna ba za ka yi ba kenan ko to kaga annan a wajen arifai bai san girman Allah ba tsoron wutan kawai yake ji da son aljanna in ya kai mumini kwan ce Allah ko bai mun komi ba yayi dare in huta yayi rana ji daɗi nemi abinci ya yi ruwa in samu ruwa in yi shuka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wani ta kudu ne mata lai na ai ya kamata duk abin da ya ce in masa in yi so mumini ke musu ne kuma dama shi bai ganin ma aikin wallahu ala bakum wa ma ta'malu da ni da aikin ma ya Allah yayi na tashi na yi sallah wai bani motsin wai motsa waye kike da gaban din waye ke da yamman waye ke da ruwan ma nawa ne ne Allah ya ce afaraitum ma alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzli aw nahnu munzilun aw antum nar allati tunun antum ansha'tum shajara aw nahnu mushkai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wai ruwan ma ku kuka kawo ko ni na kawo wutan da kuke wura ku ji dumi nawa ne ne aikin ma na ku nawa ne ne ka ce kana motsi kana sallah ban ba wani ya fi ka motsi na hana shi sallah ban ga dama yi ba ko yana so ya zai yi babban gada ma ba kai din nan da nake so kai sai sa ka sallan sai kai kuma in saka maka ni fa na saka ni ne abu na kuma in saka maka saboda falala daga gare ni to haka yake zo kullum mutum ya dinga taraki baka zamowa mai imani sai ka riki istimadin zikiri bai yiwuwa misali gaga Allah ta inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkari wal zikrullahi akbar to me yasa muke ganin waɗansu musulman suna albasha Allah kuma ya gaskiya ba inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar amma yana musulmi yana shan giya ba mai imani bane ba mai imani bane yana sada yana sallah yana zina yana sallah yana rage kayan mutane an zo sayarwa ya rage mai da shi kasa ya rage taki ya rage menene kuma shi ne kuma musulmin ƙwarai ko saboda ba zikiri ai annabi yake la yazani zani wa huwa mu'minun wala yashrabu sharibul khamri wa huwa mu'minun mazinaci lokacin da yake zina ba mumini bane ka kira shi dai musulmi a lokacin da yake zina ba mumini bane musulmi ne mai shan giya lokacin da yake shan giya ba mumini bane musulmi ne in imaninsa ya kai zai hana shi da sallarsa na masu imani ne tanhiyanin fashai wal munkar kuma sai Allah ya ce maka wala zikrullahi akbar wala zikrullahi ambaton Allah ya fi bayan da za a yi ka ga mutum an ce mai zikiri ne iyaka dai ka ce zakiru mahaukaci ko na gidan na fadan Allah amma don Allah ka je wajen shan giya ka gani haukan shi ba za ta kai shi can ba haukan shi a masallaci yake yi da gidan malaman shi ta tsallin shi na la'ila illallah la'ila illallah suna ka a yi kokari a zama mumini da istighfari da salati da la ilaha illallah na ake zama mumini wadai ka musu aikon wadai ka biya malikun ku yi jihadi da dukiyoyin wadai ka yi jihadi biya malikun abu sai wadai ka musu aikon fi imanin la man qalu amanna wa lam yujad minhum ghayr islam kullum ka je musu atu'allimuna allah yanzu ku sanar da allah bidinikum da addininku ملعف متعلمون الله علم بمعنى شعر اي تشعرونه بما انتم عليه kwa sanar da shi abin da kuke cewa abin da kuke kai fi kaulikum amanna wallahu ya'lamu ma fi samawati Allah ya san abin da yake sammai wa ma fil ardi da abin da yake kasa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne
yamununa alayka an aslamu ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن عليكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بما تعملون والله بصير بما تعملون يمنون عليك أن أسلموا سنة مكبوري تيوا سم مسلمت بغير قتال ba tare da yaƙi ba bi khilafi sabanin gairihim waɗansu su mimman aslama daga waɗanda suka musulunta ba da kitalihi ba ba da kitalihi bayan yakin sa minhu daga gare su ulka ce masu ya rasulullah la tamunnu alayya islamakum kar ku yi mani gorin kun musulunta mansubun min azil ba khafili albai wato la tamunnu alayya bi islamikum wa yuqaddaru qabla an bil mawli'ain balillahu ya munnu alaikum Allah yake maku gori an hadakun lil iman cewa ya shiryar da ku zuwa imani ai in ba dan shiryan Allah ba wa za ku ba da gaskiya din ba in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya fi qaulikum a cikin fadin ku amanna mun ba da gaskiya inna Allah ya'lamu ghaibas samawati Allah ya san abin da ya fi ku a sammai wal alli da kasa ai ma gaba fihi ma abin da ya fi ku cikin su wallahu basirun Allah mai gani ne bima ya'maluna da abin da suke aikatawa ko bima ta'lama ta anta amalun wa la yakhfa alayhi shay'un minhum ba abin da yake boya ba Allah alhamdulillah Allah ya saka alhamdulillah alamin akan makalla wani yana tsani wai idan yayi sallar isha duk lokacin da yayi sallar isha idan ya gama sai koma gida ya je tarawih da iyalansa
ya yi daidai haka shari'a ma haka fi kihu ya ce ka tsaya ka yi da iyalinka in dai har akwai masu raya masallaci ba za a tsare ta masallacin ba ka yi da iyalinka su haƙƙi ne a kanka
akar wakala wannan wai na ta gane wai yaya yi mutu wata al'auran ta mutu ya halatta yi mutu ai ba mace ba ne namiji ne rashin lafiya ne ko ba wanda yake cutarwa a wajen sallan ba
akar wakala wanda yana tafiya ne wai ya mutum ne yake da dukiya da yake da dukiyar nan sai ya yarda ya samu wani mutum ya ce zai ɗauki amanar dukiyar nan ya bashi ya ɗauki amanar dukiyar nan ya bashi suka yarda zai ya da shi ya yanke masa abin da zai rika bashi to wai da ya yanke mishi din nan daga baya sai mutane suna biye shi ana cewa wai yanke mishi baran din da zai rika bashi na wani halatta ba haramun shi ne ke neman yaya abin da gaskiya ne
to ka'ida idan ka ba mutum dukiya ya yi kasuwanci bai kamata ka yanke masa abinda ya kamata ka ce masa idan an samu riba mu raba ko kana da rabi ina da rabi ko kana da kashi ɗaya ina da kashi biyu ko kana da kashi biyu ina da kashi uku amma a yanke masa wani abu kowane wata ya kawo kaza su ya zama riba domin ko bai samu ba za ka karɓa dole ko ba ruwanka ko ya samu ko bai samu ba kaga ai banki kenan nawa ne ka ai bashin banki kenan to wannan gaskiyar magana bai halatta ba a yi ciniki a yi kasuwanci idan mun samu riba ka zo lokaci ka za mu yi lissafi idan kudin ya kai mun san ga uwar kudi ta fita ga kuma adadin riba to muna mai 50-50 ka dau rabi ni in dau rabi ko kuma ka dau kashi biyu ni in kashi dau kashi daya ko in dau kashi daya kai ka kai dau kashi biyu shari'a kenan shi ake cewa kirasa to aka rubuta sa wani yana tambaya ne wani mutum ne a mutu ya zo ya buge wani misali wani yana kan mashin sai ya buge shi to da ya buge shi nan sai ya tafi shi da ya tafi shi ga kuma wani mai moto shi kuma ya zo ke san an buge wannan ba shi kuma ya taka shi ya mutu to wai a cikin turare ne ke zai kafara ya kama duka ne ko ko wanda ya buge to da na waye aka tabbatar ya kashe na wancan ko na bayan ba gane ko wanne ne ba to duk sai sai kafara
to aka rubuta akwai masu neman addu'a